أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da rahamarsa da tausayinsa ya tsawaita rayuwarmu muka kawo wannan lokaci ya kuma ba mu lafiya da damar da zama halarci wannan wuri mai albarka muna halarta wannan masallaci masallacin ali bin abi talib a cikin wannan gari na damagaram a wannan jiha ta mu ta zandar a kuma wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar niger a kuma wata mai albarka watan ramadan muna kuma amfani da karatun littafi mai albarka shine littafin alkur'ani domin a karanta ma al'ummar da take da albarka yau idan ba a manta ba muna yi ne na goma sha tara ga shi wannan wata mai albarka watan azumi na shekara ta 1443 daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa yau wanda ya dace da ishirin daidai ga watan hudu shekara dubu biyu da shekara ishirin da biyu daga haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam haihuwa mai albarka haihuwar da take aya ce zuwa ga mutanen duniya muna cikin tafsirin suratu yasin mun kwana a kan aya ta goma sha biyu duk da ajiya mun karanta aya ta sha uku sha hudu har kusan ta sha biyar to amma dole mu dawo daga ta sha uku don mu ɗauko asalin labarin allah yana buga mana labari ne na wasu al'umma da suka gabata tun zamanin mandan allah ka ce ya sama ya buga ma mutanen shi wannan labari ya zame musu misali daman gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah haka ba haushe ce ko abinda wane ya yi aka ba shi kashi kar ka sake ka yi shi domin in ka yi shi kai ma za ka ci dukan tsiya abinda wane ya yi aka rihe shi a kasu idan wane ya yi irin shi shi ma za ya kasu don shari'a ba ta san ba kowa ko ita wanda ya saba mata ta sani wanda ya tsare ta shi ta san darajar shi wanda ya keta ta bata san darajar shi ba ba ruwanta da wannan dan gida babba ne wannan dan karamin mutum ne wannan yana da kuɗi wannan mai mulki ne shari'a in ka je gidan kaso har wanda ya shugabanci za ka isar da abu me yasa saboda lahin da kai dole a mahukunci wannan misali da Allah ke ba mu da al'ummar da idan mutanen kirki ne dan mu koyi da aikinsu don mu haɗu da alkhairin da suka haɗu da shi in ko mutanen na banza ne don mu shafa ma kanmu ruwa mu nisanci abin da suka yi don kar mu haɗu da fushin Allah yadda suka haɗu da fushin Allah to wannan wasu mutane ne wanda Allah ya turo musu manzanni suka ƙaryata Allah ya hallaka su sai kuma aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama ga mutanen makka su ma ya suke ƙaryatawa sai Allah ya ce ma manzan Allah ya gaya musu labarin wasu mutane da suka yi hali irin nasu wanda manzanni irin manzansu ya yi musu suka yi mummunan mu'amala ga manzanni ya faru da su don su ji tsoron Allah kar su yi abin da waɗancan suka yi su haɗu da abin da waɗancan suka da shi Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Allah ce wadarib lahum masalan ashabal qaryati ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadarib ya Muhammad li qaumika buga misali ga mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutanenka alladhina kaddabuka waɗannan da suka ƙaryata ka suka ce su ba su ma yarda an aiko ka annabi ba ba su yarda abin da abin da ka zo da shi ba to buga musu misali na wasu mutane wanda suka yi faɗa irin tasu su wane ne wannan mutanen As- masalan ashabar qaryati misalin mutanen wa- wani gari idan aka ce alƙarya wato wata wani wuri da jama'a take taruwa kaman gari abinda ake nufi da alƙarya duk gidaje na jama'a mazamnan mutane garuruwa inda za ka ga ga gida a liƙe da ɗan uwan shi gida in ka ga wani sarari titi ne da yake shiga tsakankanin sanda aka yi kawo to wannan shi ake kira alƙarya idan garin ba babban gari ba ne misali ƙaramin gari kamar wanda bai yi ƙarhin departima ko kwamin ba amma ai gidajensa a manne yake da juna ko ba gidaje ba ne kamar na rigage ko zanguna ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a can wannan ba alƙarya ba ne wani shi ake kira ƙauye ɗaya gida a haka ɗaya a haka ɗaya a haka ɗaya a haka amma duk ana ganin kowa na ganin gidan ɗan uwan shi amma ba ku haɗu ba to wannan sunan shi ƙauye amma gidan da a- gida wurin da aka haɗu katanga ta manni da katanga to ana kiran shi alƙarya ko ya yi faɗi da yawa ko bai yi faɗi da yawa ba ana dubai idan ya yi faɗi da yawa akwai wasu abubuwa da ake duba wane manyan makarantu ake da shi a gari ana aunawa da irin akadami da ake da ita makaranta da ake kwasa ilimi idan duk girman garin firamare kaɗai gari shi to ƙauye ne. a yana da sai ege babban ƙauye ne ƙauye ne ya fara giga amma idan ya kai lise to daga nan ana tunanin ma za a mishi jami'a kaga asibiti ya wuce sai esigo zai kai aƙalla kaji ana cewa asibiti ce ta departamental ko district daga nan sai a wayi gari a taje departamental ko kuma regional sai ka ji ana cewa a mushi ma asibiti national ko to yanzu wannan gari ya wuce alƙarya ya zama madina sannan yaya gine-ginen shi suke wane irin ma'aikata ke cikin shi akwai alƙalai masu shari'a da da hukumar 'yan sanda a garin da gidan kaso to wannan ya wuce ƙauye ya zama birni idan akwai alƙalai akwai 'yan sanda akwai gidan kaso akwai mashara'anta justice to ya yi ƙarhin a ce mishi ƙauye sunan shi ne birni idan ana komin talauci shi kuma birni ne sai dai ƙaramin birni to wannan shine alƙarya kenan an ce alƙarya alƙarya duk wani wuri da jama'a ta taru garuruwa ta iya yiwa kamar Niger wanda ba gari ɗaya bane ko ta iya yiwa kamar Najeriya kamar Ghana duka ana wani lokaci aka iya kiranta alƙarya ƙasar gaba ɗaya wani lokaci ma ana kiran garuruwa to akwai mutanen wani garuruwa da aka aika musu annabi ko annabawa an gane ko izja a halmursaluna yayin da manzanninmu suka je musu almursaluna manzanni Allah ya kira su manzanni إذ أرسلنا إليه إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم سند مكا أيكا زوا غريسو مرسلي منزني إسنين قدابي annabawa biyu Allah ya tura musu dama Allah wani lokaci yakan tura annabi guda wani lokaci yakan tura annabi biyu kamar kaga a Fir'auna annabi biyu aka turo mishi akwai Haruna akwai annabi Musa ko to su ma waɗannan aka aiko musu annabawa guda biyu fa kadzabuhuma sai suka ƙaryata biyu fa azzabna bi salisin Allah ce sai muka karfafi waɗannan biyun da na uku ma'ana muka ƙara ɗaya ya zama uku ya zama to goyon baya gare su amma dukkaninsu ya aka ƙaryata su faƙalu da na bi da na ukun ya zo suka haɗu su uku yanzu kaga sun wuce a musu tasiriya ya dai a musu jam'i faƙalu he suka ce su annabawan kenan inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku ku mutanen wannan ƙasai mursaluna ma'aika ne aiko mu akai me mutanen suka ce قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
Mm.
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون Ƙalu sai mutanen garin suka ce ku dinnan yanzu aiko ku aka yi eh, waye aiko ku suka ce Allah suka ce a'a abin mamaki Allah ne kuma ya tashi aike ya aiko ku yanzu Allah fa wanda zai zaɓa sai ku saboda shi a mahangar ɗan adam in ba ilimi ya samu ba shi yana kallon wace irin riga kasa wace irin mota gare ka wani irin kujera ce kake bisa ma'ana kai wane ne a rank ɗinka a garad ɗinka menene matsayinka kafin ka gaya mishi gaskiya yana so mai gaya mishi gaskiya idan ɗan kasuwa ne to a ce wani exporter importer ne me ya kuman to kai dan trader in yace ma kai ba haka ke kasuwa ba kai mai sai da alewa sai ka ce a ranka yi wannan gaskiya ne saboda kaga ya sabke tirololi lalle ya fi ka iya sai da alewa da umu nan kayar a'a kana wani mai gari barima sai wani emir sultan sai ya zo da fadawa da dogare ce kai ya mai gari ake yau shari'a wani shari'a ba haka take ba yake ce a ranka iya kan ne a- yau ai mu yara ne ba mu iya ba amma idan da wani ya ce ba haka ba ce kai kai waye an gane ko haka idan kana soja shikenan kawai sai ga wani kurtun soja da aka dauka daga bayanka ya ce maka kaza kaza kaga in ta dauro ma wani aiki zaka sa shi ka bashi gwale gwale saboda yare na ma hankali yaya a amma idan wani general ne ya kalle kama kallon ma sai kayi haka nan ka ce mo nisa ko dan wannan kallon baka yarda da shi ba shi ɗabi'a ɗan adam wai in za a gaya mashi gaskiya sai ba- sai wanda ya bi shi daraja to su ma sai suka kalle su sai zai ga mutane ne kuma talakawa kila a cikin su ma wani ya hisu kuɗi wani ya hisu kaza ya kaza sai suka ce kai ba mu yarda ba ma antum illa basharun mislu yo ai muna ganin ku mutane kuke kamar mu fa kaifa auha ilaikum wa antum basharun ya za a muku wahayi ku kuna mutane wa nahnu basharun ku mu ma mutane ne ku mutane mu mutane a muku wahayi ba a bar mu in mi ya sanya to wannan falima la auha ilaina dan mi mu ba a mana wahayin ba muslikum kwatankwacin naku tunda ku mutane ne mu mutane ne dan mi Allah bai mu wahayi mu ma wannan ai ba daidai bane suka ce inda ku innan an yi muku wahayi to da kun kasance mala'iku inda gaskiya ne Allah ne ya aiko da ku mala'iku za ku zauwa ba mutane ba to a nan nake so mu tsaya mu kalli waɗannan ayoyi mun ji tarjama su ko da suka ce musu mu an aiko mu gare ku suka ce ku mutane kuke kaman mu sai suka ce wa ma anzalar rahamanu min shay'in arrahamanu Allah bai saukar da komai ba in antum ai ma antum ku ba komi ba su kowa bane ku illa takdibuna face ƙarya ce kuke yi wa Allah kuna cewa an aiko ba ko ba aiko kuwa to anan idan muka koma Allah labari yake ba mu yake buga ma mutanen annabi Muhammad na zamanin annabi da suka yi zamani da suna ƙaryata shi ya buga musu labarin waɗannan mutanen gari to wannan gari wani gari domin Allah ce masala ashabar qaryat misalin alƙarya wani gari ne wace ƙasa ce malaman tafsiri da dama suna cewa sunan garin andakiya andakiya har yanzu akwai ta tana cikin yankin ƙasar sham kada wanda ake da ƙasashe kusan guda shida ko biyar yanzu kamar inda yake da an hudda siriya da jordan da labana da isra'ila da falastin dukkanin wannan wuri sunan shi sham ada to yanzu an raba ƙasa guda biyar a wurin to a nan antakiya take to suka ce waɗannan manzanni annabawa ne guda uku ɗaya annabin sunan shi sadu ɗaya annabin sunan shi sadiq ɗaya annabin sunan shi shalu na ukun ke wanda aka karfafa ta da shi an gane ko kenan wannan shine wanda aka aiko su suka zo wurin waɗannan to waɗannan suka ce waɗannan su kenan in a wannan maganai annabawa ne amma ina aka aika su an ɗaƙiya a wata maganar ta biyu ba annabawa ba ne A'a, annabi Isa shi ne ya zaɓe su ya turo su, kenan manzannin manzan Allah ne, kenan wa ya aiko su annabi Isa shi ne annabi, shi kuma almajiran shi ne sai ya zaɓe su ya aika su. To haka idan ka ɗauka a wannan fasara, sai ya zamanto na ɗaya da na biyu, shama'un sunan na ɗayan, na biyun sunan shuhana. na ukun sunan shi bulus wanda aka karfafa su da shi in na isan ne ke amma ha'ila a wannan fasara ma wannan gari an ɗaƙiya ne to fasara ta uku waɗannan annabawa ba wannan sadun bane da wannan sadiq bane da masadu da shalum ba su bane sannan ba yohana bane ba bulus bane ba shamu'un bane Allah bai ambace su ba domin cewa mursaliya kuma dama Allah ya sha ba mu labarin annabawa bai ambaci ba sunayensu bai kuma ambaci ba garin da ya aike su ko ƙasar da ya aike su sannan bai ma gaya mana a wani lokaci bane ya aika su mu dai abin da muka sani na ilimi Allah ya fara aiko annabawa ne manzanni daga zamanin annabi Nuhu duk wani manzo da za a yi bayan annabi nuhu a kai shi to amma shin bayan wucewa annabi nuhun tsakankanin shi da ibrahim tsakankanin shi da hudu tsakankanin lutu shu'aibu wane wane ne nan ne ba lalle ba ne wani annabi in ka san lokacin shi wani ba ka sani ba saboda allah bai sanar da mu wasu annabawan ba sai ya gaya mana an yi su bai gaya mana ba garin da aka yi su da sunan garin da ƙasar da mutane har ma sunan annabawan ba dole ba ne mun sani yan kaɗan ne aka sanar da mu ko domin shi Allah ai ba labaran duniya ba ne yake ba mu ai Allah wa'azi ne yake mana akwai bambanci tsakankanin wa'azi da labari idan tarihi ake karanta maka nan ne ake bukata a gaya maka mutum da sunan shi da garin da aka ya zamna da inda ya aure da waya aura da ƴaƴa ne aiwa nan tarihi ke amma yanzu Allah ba yana ba mu tarihi bane yana man in ma kai ya kada ta wani siga ta tarihi to wa'azi ne cikin tarihin ba wasu ake ɗauki tarihin ba in ka ji tarihin dan ka wa'azi ne akwai abin da ake so tarihin ya sa ka yi akwai abin da ake so ya hana ka da haka a nan malamai wasu ka ce na farko garin nan ba an lafiya ba ce za a faɗi da lallai na biyu annaba ba annaba ba manzanni isa ba ne na uku sannan annaba ne kun ba a san ko suwa ne ne ba kun ba a san ba garin ba a san ba lokacin labarin da Allah ya ba mu bai so mu san ba a wani gari ne a wace ƙasa ce a wani zamani ne abinda kawai ake so mu sani na izina a ciki an je ma wasu mutane wa'azi annabawa suka mutu wa'azi mutanen suka ƙaryata annabawan Allah ya halakar da mutanen kai kar a je ma wa'azi ka ƙaryatar da masu wa'azi iya abin da ake so ka fahimta ba sai ka san sunan annabawan ba ba sai ka san garin da aka yi ba in ma wani gari ne tunda an kashe shi me labarin ka kai to wannan kenan na biyu Allah ya gaya mana yana iya tura annabawa daga ɗaya biyu har uku zuwa ga mutane ɗaya. Abu na uku, al'adar annabawa in suka je su sanar ma mutane mu Allah ne ya aiko mu, saƙon da muke tafi da shi ba ra'ayinmu ba ne, maganar Ubangiji ne dokokin Allah mahaliccinmu mu da ku, ko ta mu daɗi ko ba ta mu ba, za mu yi aiki da dole mu, kuma haka nan. da mu da ku duka bayi ne tilasta mu aka an gane ko sannan kuma ya gaya musu kalmar abin da za mu ƙara za mu fahimta na uku a cikin ayoyin su mutanen sai suka ce ma annabawan ma antum illa basharun musulmi ku mutane ne kamar ku ɗabi'ar ɗan adam idan zai yi jayayya hujjar shi ba ta wucewa uku ta ɗaya idan yana so ya ƙiya sai ya ce tatsuniya ce wannan zancen ba gaskiya ba ne jita-jita ce na biyu hujja ko kowace hujja ba hujja ba cewa na biyu sai ya zarge ka kai da kama Allah ƙarya cewa Allah ya ce wannan maganganun da kake faɗi ra'ayinka ne kake ma Allah ƙarya ya yi rika cewa kai mutane rashin imani suke yanzu ƙarya har ta wuce ka ka duba Allah kamar ƙarya ka ga bai nuna ba bai yarda Allah ba sai ya nuna kai yake zargi da ma Allah ƙarya na uku sai su wake da cewa dan adam ne zai musu kaza dan adam zai musu kaza yaya mutum ka masu to kai wa ya gaya maka kowane mutum ka maka yi tsakaninku da Allah duk mutane ne yanzu in aka ce 'yan Nijar ku taso akwai wanda ba zai rage wanda zai zama bai tashi ba duk dan Nijar ya tsaye akwai dan Nijar da ba ya tsaya ba cikin mu haddawa hadda president da la republic da ministrori da manya-manyan ma'aikata haka ne domin ci akai yan Nijar tsaya kuma cikin tsayuwa sai ka ga wani talaka ko domin ai yan Nijar ka ce ba su tsere mishi ba a zama ɗan Nijar amma sun tsere mishi a shugabanci ɗaya ne za su iya ɗaukan shi aiki za su iya korar shi aiki duk mutum ɗaya ne zai akwai wanda zai iya cewa a rihe ka ba an tambaye shi ba mai kai sai a rihe ka ba wallahi ba ce mishi mi yayi sai a rihe ka kuma in bai ce ba a hudo ka ba wanda zai je cewa na a rihe shi akwai wannan ko babu duk mutane ɗaya ne kai kuma yanzu ya kai ta kai ta kuruwa kana waya kana buga ku zo an kamun hari sai ai banza da kai kowa ki zo har sai ka mutu saboda baka darajar za a ji kuma dan Nijar ne kai ma akwai dan Nijar ɗin da yanzu idan ka ɗauki hoton shi ka zage shi yau ba ka sha ruwa a waje akwai dan Nijar ɗin da in kamare shi sai dai a ce ka bari jika hudu a kaka kara ko ba shi ba za a bari jika hudu wani polis sai jika hudu ya to ka a daina yin haka shi zahin marin kawai shi zahin marin kada zai tsiri kaga kenan mutane mutane ne amma mai matsayin su ɗaya ne a ɗaya bai duk mutumin da ya ce mutum a mutum duk ɗaya ne amma ka ce a duk ɗaya ne to in ana kidayen mahaukata in ka gaba a sakawa cikin mai kidaya a kira shi ne mahaukacin don mutane ba ɗaya bai to hujjar mutane wasu ce wai mutane ɗaya ne wannan tsohuwar hujja ce ta kafirai tun da da suke amfani da ita idan aka kira su in suna so su kiya zalika bi annahu bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati sun kasance idan manzanni suka zo musu da hujjoji bayyanannu qalu fa qalu sai abasharun yahdunana abasharun yahdunana sai su yi mamaki su rika cewa abasharun yahdunana mutum ne kuma zai shirye da mu a to in mutum bai shirye da kai wa kake so shirye da kai aljani shi yasa anan suka ce a wani wuri suke cewa qalu in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane mutane ne kamar ku kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una kuna son ku kare mun ku hana mu bin abin da uwayenmu suka suka bauta ma fatuna bi tilani ku ka mana hujja bayyananna kaga anan ma da mi suka hake da cewa mutane ne shi yasa su ba za su mutum ba a wani wurin suna cewa wal in aqatum basharan mithlukum wallahi in kuka ce za kuma mutum kwatamkacin ku biyayya innakum lalle ku idan la khasiruna kun tabi wai idan kama mutum biyayya ka tabi ai ƙarya ne wa za ka ma biyayya da babanka ba mutum bane ba ce baka mai biyayya idan baka mai bi biyayya mushi biyayya ce tabiya ko rishin mushi biyayya ne tabiya rashin masa biyayya annabi muhammad mutum ne ko ba mutum bane biyayya gare shi tabewa ce ba tabewa ba ce dole a mushi biyayya rishin biyayya ce tabewa an fahimta ko sannan shugabannin na mulki Allah bai ce musu biyayya ba dole Allah ne da manzai suka ce mu musu biyayya har ma suka ce mu musu addu'a idan muka musu biyayya muka musu addu'a ba mu taɓe ba amma idan muka musu tawaye mun mu taɓe na a duniya sai mun ɗanɗani kuɗa ka taɓa ga inda aka yi tawaye ƙasa ta yi gaba tun da kake a tarihin duniya ka gaya mini ƙasa ko mun lalace wa mulki duk yadda mulki ya lalace duk zaluncin shi ko mutum ake dafa mashi yana ci to samuwar wannan mulkin yahi alheri ga mutane da su yi awa ɗaya ban mulki da duniya ta zamna yanzu Nijar ta zamna cikin awa ɗaya ba ƙarƙashin kular doka da oda ba haɗarin bala'in da za ta shiga mugun mai mulki he shekarar ɗari bai yi shi ba domin yanzu in aka ce ba ku dubi wuraren da aka ɗan samu matsalar tsaro doka ta huta daga hannu ta yi ƙaranci ku duba za a zo a tara gari guda a ƙona musu rumbuna a ƙona musu shanu a kakkashe musu yara a kashe musu mata da a ce mer ne a gare su dabarumansu yake tsora musu karo duk kasuwa dala ɗari ɗari wanne ya sauƙi da a ƙona maka a kashe ka Baba, gara ka ba.
Eh?
Gara shi ziyara.
gara wannan karan kun fahimta tun da duniya take ba a taɓa ba yin tawaye aka ci nasara don kusan da wannan UN Niger babu ɗan tawayen da ya taɓa ɗaukan makami ga gwamnati kuma ya ci nasara ba wai ya ci nasara ba ko an kafa gwamnatin ba ta albarka ku dubi Libya da lokacin da Kaddafi yake ana cewa mulkin kama karya yake da yanzu da ake na na kama saki ba karyawa wace ake karyawa eh ku dubi Misira da zamanin kafin danga-danga da kafin yanzu mu ya faru ku dubi Siriya ku dubi wannan fal- wa- ba- ba- ba Lebanon ba kudancin eh, ba Sudan ba wannan kudancin Saudiya Yaman ku dubi ƙasashe a duniya wuri daban-daban daban-daban kai dibi na yanzu dinna ukraine da huta- da ta huta daga tarayyar soviet take so ta yi adawa da tarayyar soviet din yakin nan gaba ya kai ta ko ba ya kai ta ba ita ba wani ma da yake da alaƙa da ukraine sai ya ɗanɗana kuɗi shi domin talauci zai gyaru ma har duniya har kai da baka ukraine da da ta rasha sai talauci ya shafe ka domin akwai ɗan abin da ya ma tsada an gane ku to shi yasa a wannan Dr. abubakar ladan zaria yana cikin waƙashi ta afirka sai yake cewa ujuku da ya shirya mafarkin shi a farkon betin yake cewa gaba dai sojan najeriya wannan kun ɗau suna tarihiyya a cikin sojan afirkiya gaba dai kuke ba kwa ja baya sai yake cewa ujuku da ya soma mafarkin shi ga fadawa da zagagen shi ga kambin zinare kan shi yayi imani babu kamar shi ɗan tawaye ko mai himma ya ce ƙarshe nasa kunya da nadama ba za ya ga goyon baya ba kaga ɗan tawaye ko mai mi ko mai himma kenan da ɗan tawaye da mai yunƙurin yinta ƙarshen shi kumiya da nadama baƙin ciki da asara ba a ci ba nasara ba za ya ga goyon baya daga jama'a ko daga Allah ba an gane ko to don haka nan yi ma shugabanni addu'a ba ɗa'a ba ce Ba.
shugabanni manzon Allah yake cewa za ku duniya kan ta tashi za ku haɗu da shugabanni masu muni masu yin abin da ba kwa so sai manzon Allah ke cewa duk haƙƙin hukuma za su ciya ku kawo amma haƙƙin da hukuma take ba talaka ba za ta- ba za su ba ku ba kaga sun yi daidai da hukumomin mu Kwarai.
domin yanzu da haƙƙin hukuma mu- ana bada ko ba bada amma kowane haƙƙin talaka a wurin hukuma nawa ne haƙƙin mu ne kowane gida a ja mishi wuta da ruwa da hanyar mota an mun an yi mana haƙƙin kowane ɗan ƙasa ne ya sami kiwon lahiya ya sami ilimi tun daga firamare har- har jami'a kyauta an samu wannan saboda dole amma haƙƙin ka biya karo haƙƙin ka ka kaya sai an yi duwa in an yi kai za dole kai ka biya su kuma babu haƙƙin da za su biya maka wancan kaga a- sun tambayi nasu babu naka manzo Allah hudu wannan sai aka tambaya suka ce to ya manzo Allah idan wannan shugabannin suka zo kaka zani mu dauki makami mu kore su manzo Allah ce a'a ku roki Allah ku ku ba su haƙƙin da naku wanda wajibin ku ne na biyayya ku kuma ku roki Allah ya karba muku naku ko ya canza su ko ya gyara su. amma in kuka ce gyaran da hannunku zai zo to madadin ya zama gyara sai ya zama gyaran ganga arzinawa ko ya zama to wurin gyaran gida ido ya ɓace mun ga wannan a Nijar ra'ayi da aini zamanin Ali Sebi yana mulki yan Nijar kuka tashi musamman yan da magaran da yan maraɗi da yan tawa har kuka kuke kuna ce he kun karɓo yanci wallahi ba ku yarda ba ana bakin mulki Allah mutane kamar duk ta suke mutane jama'a suka bi ta suke da gaske kuke in kuka tara mutane ku yi wanka ku yi ado ku rika jama'a ku duba taron ku da kuke biya ina ake kai shi ku duba duwan da ake muku ina kudin suke ku duba bakku da kaza bakku da kaza wannan mulki ne ba na kirki ba da mu kuka zaba da yanzu ko ina an kai kwarta an kai ruwa an kai kaza an kai kaza sai kuka zabi yan demokuraɗiyya wannan ta sa kowa ya goyi ba a yi demokuraɗiyya a yi demokuraɗiyya ake yanci yanci canji dole sai kuka canza aka canza amma ba ku canza ba ɗabi'a ku canza mai mulki ana tsaka conference national yanzu yan an fara canjin an naɗa dan conference national ya zama tilin ne ba su san shugabanni aka yi shi to ana tsaka yin shi a wurin taron conference national aka ce akwai talauci a cikin ƙasar nan ya kamata a raka biyan fiyaji da Nijar babu fiyaji waɗanda suka ce suna suka mutane ana ɗora musu harajin baggai da batili sai suka kirkiro wanda da babu sun yi ƙarya ko ba da suka ce ba za a yi ba duwan yanzu an daina duwan da suka ce ba za a yi ba karo yanzu an daina kara da suka ce ba za a yi kaza ba an yi an daina wannan abin balma Niger din da ta hita yanzu domin kowa ya sani a zamanin jori akwai abu guda biyu da zan yi magana da su a nan na ɗaya idan kana nesa kamar kana malawa misali idan kana rishin lafiya sai aka katari gwamnan jihar da magaran ya tafi yawon aiki can sai aka mishi hakan nan wayar da mota aka ce ga mara lafiya billahi lazi wannan gwamnan idan da tahiya ce yake ba dawowa bai ce yake to dole ko dai ya zamna a mishi shinhuda ya jira motar ta kawo wannan mara lafiya da magaran likita ta koma kan nan ta ɗauki gwamnan jiha ya tafi aikin shi da kenan bai isa bai tar da mara lafiya da mota ya wuce shi saboda ai motar gwamnan jihar motar talakawa ce to ga ɗan ƙasa yana da yana yana rishin lafiya dole gwamna ya ba da mota daman ta wannan talakaci amma a zamanin 'yan demokuraɗiyya gabanmu a agadas gabanmu tawagar gwamnan jiha ta fito wani mutum ya bige wani talaka talakan ya faɗi motar polis ɗin take me ake kiran waɗannan polis na gaba escort to motar polis ɗin da suke ba gwamnan kariya mota sai ta gewaye gawo wannan mutumin ba ta taka shi ba amma ba su kalle shi ba gwamnan yana kallon shi an buge shi kawai suka rika zage shi haka da mota suna ƙara tada mishi kura suna ƙara tada mishi kura kai duk ga mawuciya yana nan kwance in da ne in da ne ba a yin haka da ba gwamnan jihar talaka ma bai isa bai wuce mara lafiya a zamanin kunce ma an taba sarke wani furefe saboda ya fito nan na washkale mara- m- aka aka tsaida shi ya dauko mace mara lafiya ya ki dauko ta karshen barin aikin shi kenan yawa
Inna lillahi wa ko inna kenan abinda dai nake so da ku ya kaji wannan magana muka da'a ce muka ce in an ma mutum da'a kafirai suke cewa wai an yi asara ma mutum da'a ba asara bane sai dai ba a ma mutum da'a wajen sabon Allah a abinda aka hana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq nan ne ba za ka mushi da'a ba ina fata an gane kenan ɗabi'a kafire ce su ce mutane ai mutum ne ba za su bi shi ba amma kuma sai ka bi abin da bai kai ba mutum gunki ya kai mutum sassaƙa shi aka yi yanzu kambu ya kai mutum boka da yake cewa ka yi ka zo ba ku gaba bokaye suna ba honorable honorable kashi ka yi dikte kana so ka koma sai ka je wurin wani boka ya tarar dabga maka bulala da maka wanka da sabon ya kai sabon aski baka taba sa aski ba da gobanyoyi na tsafi ya taran gada ka kuma ya ka bashi kaman miliyan talatin ya zuba maka jini akwai wanda ake cewa samu riga kaman wani tanhara tas ya dinka sai a samu jaro jariri za a kashe sai a haka nan sai jinin jaririn ya tsage a bisa wannan mutumin shi ba mutum bane ka ba da'a yake marinka bai yi balakwal kai kila har ka gama kana da kana da master's degree ko kana da doctora ka zo wani jahili ba kauye mai wari ko primary bai bana tika maka kashi kuma sai ka bashi kudi a kashin da ya baka ba da'a bace kake mishi ashe magana ba a ma mutane da ƙarya kuke da wannan wani salo ne na kimin annabawa ko wai suka ce idan kuka yi ma mutum dan uwanku da kun yi asara Allah ce ƙarya ne a zamanin manzo Allah me mutane suke challenge wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahum da illa an qalu aba'asa Allahu basharar rasula me hana mutane su yi imani ba ni shirya ta zo musu suna cewa ne Allah zai aiko mutum manzo an gane ko to wannan shine duk inda ka ji ana maganar mutum mutane suna jayayya to mutanen nan san jayayya ne ɗabi'a ce ta kafirai dole in mutum yayi wa'azi dole ka yarda bai yiwa idan mutum yayi wa'azi ka ce yaro ne idan shi yaron yaro ne aya yarinya ce a da magara akwai sa'an qur'ani akwai sa'an wanda yana a ka saukar da qur'ani duk qur'ani ba hiku ba idan ana cewa a bisa habbai kai ba sahabbai ko dan hodiyo ake cewa a mishi biyayya a da magara akwai akwai tsoho sa'an shi yo ba hika ba ka zo da shekara saba'in wani ya zo da shekara arba'in ka rika nuna mishi ne talatin ce da tsakanin ku duk abin da ka gani ya gani daga talatin ne abin da ya babu gani ko idan zamanin ku zamanin banza ne kai ma a zamanin kai wannan kenan abu na gaba da zamu gane kwaɗar kafirai da suka ce wa ma anzalar rahamanu a nan sun yarda da Allah har sun yarda da sunan Allah ar-rahman sun ce Allah ƙarya me suka ce ƙarya manzanni suka ƙayyata kaga anan wata dubara ce wata falsafa ce kai baka ce ba babu Allah baka ce ba Allah ƙarya yake amma wanda ya zo ya ce maka Allah ya aiko shi shi ka ƙayyata ka ce Allah bai aiko shi ba idan gaskiya ne Allah ne ya aiko shi Allah ya turo a gaya maka kaga kai ma so kake ka zama annabi kamar shi ko yanzu baka yarda ba da Allah ya bashi annabta zaɓin ne na Allah baka yarda ba sai an ba ku izini kun ba da ɗan takara wannan wani salo ne da kafirai suke amfani da shi wajen ƙaryata annabawa sai su ki ƙaryata Allah ya ce annabin ne ƙarya sai su ce ma mutane ku bo gani mutum ne kamar ku bai da kaza bai da kaza ya akule ma ta akule min wajen mata shi yana ci kuna ci yana sha kuna sha kuma ya ce annabi ne shi to me yahi wannan shi ne yake sa zamanin annabi sai ga mutane sun kalle shi a matsayinsu sai su ki bin shi an gane wannan istratejin ko saboda haka mutane Allah ya musu alkurma ba kana su ɗe ba da haka waɗannan suka ce wa inna ilai wannan sai zuwa da nan bayan Allah manzanni suka ce ƙalu rabbuna qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun ƙalu he waɗannan manzannin suka ce rabbuna ubangijinmu Allah mahaliccinmu ya alami yana sanin ba ma wai ya sani ya ƙare ba yana ci gaba da sanin inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku lamursalina wallahi manzanni kaga kalmar bacha suka yi inna ilaikum mursaluna mu ma'aika ne aka aiko mu zuwa gare ku amma ana he suka ƙara da lamun bambancin ayar baya wancan mursa ilaikum mursaluna wannan kuma ta bi inna ilaikum lamursaluna lam aka ƙara to wannan lamun din da aka ƙara dan waɗancan magana ta biyu an ƙaryata su to suna buƙatar rantsuwa da ƙarfafa zance shi yasa suka ce la mursaluna wallahi Allah ya aiko mu kenan tunda suka rantse da Allah idan Allah bai aiko su ba dole rantsuwan nan ta kama su Allah ya azabtar da su an gane ko shi ya sanya suka ce Allah shine shaidu tsakankaninmu da ku kul kafa bi kul kafa billahi baini wa bainakum shahida shaidan baini wa bainakum Allah ce kul ka ce musu kafa billahi baini wa bainakum shahida wanda ma da ya karanta kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ayoyin bi duka su da akwai su an gane ko ya alamu ma fi samawati wal ard Allah ke sanin da abin da ke cikin samai da kasai sai Allah ke ce walladina amanu bil batili wanda duk suka yi imani da ƙarya ka yi imani da gunki amma ka ce kai baka bin ɗan adam mai daraja mai kima mai tsabta sarkin ka ɗan adam ne shugaba ɗan adam ne masu kuɗi ɗan adam ne annabawa ɗan adam ne duk wani mai daraja cikin ɗan adam ake yin shi amma ka yarda akwai sarki ɗan adam ka yarda akwai shugaban ƙasa ɗan adam ka yarda akwai professor ɗan adam ka yarda akwai jarda soja ɗan adam ka yarda akwai shugaban jandarmi ɗan adam shugaban polisi ɗan adam shi kawai annabi ne ka ɗan adam to kaga wannan he ka yarda kuma da aikin da dan adam yayi na gunki ka bi shi amma baka bi dan adam ba to waɗanda suke imani da ƙarya wa kafaru billahi وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون kuma suke kafirce ma Allah ka kafirce ma Allah in an ce ka zo abota ma Allah shi dai ka kiya amma ka yarda da ƙarya da sha da umarnin iblis Allah ce ulaika humul kafiruna waɗannan su ne tabaku da haka anan suka ce wa ma وما alaina علينا إلا البلاغ المبين wa ma alaina illa albalagul mubin mu babu abin da ak- yake wajibi akan mu inna ma alaina an nablugukum ma arsalna bihi ilaykum babu abin da aka dora mana sai mu isar muku sakon abin da aka aiko mu da shi gare ku fa idza ata'atum idan kuka yi biyayya gare mu kanat lakum sa'ada daraja da albarka da alkhairin duniya da lahira zai tabbata gare ku wa in lam tas wannan wa in lam tajibu in kun ba ku amsa ba fa sata'lamuna da sannu za ku sanin ƙarshen sharri rishin amsawa sai Allah ke cewa mu yi قالوا إنا تطيرنا بكم Mm.
لئن لم تنتهوا لنر- لنر- لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب To أليم kun ji abin da mandanni suka ce ko suka ce lalle mu mutane ne amma abin da aka yi kuma kaza kaza ne to ni he magana kafirai su kuma kafirai kaluwe suka ce inna tadayyar rabi lalle hakika mu muna ganin shu'umci tare da ku mun canfa ku tun da kuka fara irin wannan wa'azin kai duk inda aka fara irin wannan wa'azin to kasa ta din zama lafiya wannan abin kwanan nan ma na ji shi wani na faɗa ya ce wallahi da ɗaya niger ana zaman lafiya lokacin babu wani wa'azta wa'azta babu wani a faɗi kaɗa kowa ana wannan a- ƙasa lahiya talau amma tun da aka fara wa'azin nan, sai yanzu ku duba kullum wani abin ke karuwa yana yaɗa da duniya ce kaga inda ba jahili ba ne da ya gane haka da duniya take to wannan shi ya sanya a nan suka ce in na taɗayyar na biku mu muna yin shi umci da ku me yasa sun ce abinda waɗannan mutanen suke ne duk irin inda kuka je zaman lahiya a garin ya ƙare kuma haka nan ne duk inda annabawa suka je to garin an ƙare zaman lahiya ko dai a yi imani gaba ɗaya lahiyar ta samu shi ko bai yiwa ɗan adam duka kowa imani in ko mutane suka ƙi imani to sun daina zaman lahiya inda ake kafirci sai ya hidu jin daɗi domin inda ake kafirci bisa jahilci suke ba a je musu ba da sako don haka nan ba su ƙaryata ba annaban Allah shi ko Allah bai azaba sai an ƙaryata annabi an gane ko in ka ji Allah ya kashe wata al'umma annabin shi sai ƙaryata ba kafircin bai sa kashe su ƙaryata annabi yake sa kashe su kenan ko duk inda aka fara wa'azi ana ilmantar da mutane saƙo yana zuwa kaza haramun ne mutane suna dogewa suna yi to duk lokacin da mutane suke yin saƙo da gangan to sai Allah ya ka- ya rika jarraba wannan mutane a an muku wa'azi da rana an muku da dare an je gidan rediyo an je gidan talabijin an je gidan tele an je ina an je ina a wayoyin ku gashi nan a ina gashi nan kuma ku kirkiro sabon iskanci ku sa- ku saka ku nuna ma Allah ku yan duniya ne ku wayayyu ne ku yan karni da 21 ne sai Allah ya nuna muku jarabar karni da 21 ai in akwai iskancin karni da 21 ai akwai bala'in karni da 21 ko sai Allah turo yunwa ita kuma yunwar zamani sai ta haɗu da 'yan zamani kana yaro yarinyar yunwa sai turo maka talauci na zamani ya yi maganin Dakta Aliyu Aki yake cewa talauci mutum ne baki ɗan gajere da kodo da toro da annakiya. In ya tar da tsoho yakan ƙarasa shi, in ya tar da yaro yakan tankwara shi ya maishe shi tsoho da ƙarfin tsiya. Wato ga ɗan shekara talatin da biyar da wata hurhura da wata tsohon riga da jan ƙasa kar ana baba ana ce ba tsoho ba ne wallahi. Talauci in ya tar da yaro yakan tankwara shi. sai ya meshe shi tsoho da ƙarfin tsiya haka talauci yake Allah raba mu da shi wallahi Allah raba mu da shi manzo Allah ma roƙon tsari yake da shi duk roƙi Allah na Allah raba mu da talauci kasan ma Allah raba ta da talauci Allah raba mu da yunwa da bala'i da yaki kun gane ko to duk sanda ake ma al'umma wa'azi tana ƙaryata wa'azin ta yi haɗuwa da bala'i in kuma aka mata wa'azi ta gyaru kuma ta fi kowa cimma alheri yo ita Nijar ɗin nan daɗin Nijar ɗin yanzu ba na da ba Nijar ɗin da ba a taɓa ba shekara goma sai an yi yunwa ta ta da mutane amma bari in gaya maka tun da aka fara wa'azin sunna har yanzu ba a taɓa yunwa da ta wasa gari ba tun da aka fara wa'azin sunna har yanzu yunwa ta gori gari irin wadda aka yi min na san kafin ban san duk da marbuta tashi ta koma wajen kwaya ai kun san lokacin ko to an taɓa yin wannan yin to ai kun san dakwa duk wani tsoho da ya kai shekara 60 ku tambaye shi ko 70 da in ana lissahi yunwoyi sunaye gare su kun ga akwai mai zarara akwai mai baku akwai kakalaba akwai mai malale akwai kakudiga akwai ganjarma wadda ake ce ma kanca kalaje in kai har sunaye gare ta in kai wajen dosa kanca kalaje da ta dan kwasa sai ka ce mata kanca kalaje nan kuma ganjarma ke kiran ta sunayen yunwoyi ne to amma yanzu babu waɗannan yunwoyin a waɗannan yunwoyin da aka yi na da sai ka je kasuwa yau wace rana ce laraba ce ko to sai ka je kasuwa ka bar gidigir ba ka gaba daidai da kwano ne na hatsi inda kudin da ka ba abin da ka ci yin wata san ko san ba yanzu fa kun ga albarkar wa'azi da aka rinka a wancan lokacin duk wanda ya san daga katurban san abin da ya baya a ƙasar nan ba a wa'azi ba ma wa'azi ba idan aka same ka da kasa ɗin wa'azi ma in za ka ƙetaro ƙasar nan kama kaki in ya wuce uku in aka samu kasa ɗin wa'azi a goma a wurin ka sai ka kasa kai in kana sauraron rediyon kaduna a rediyon kaduna kana sauraron tasirin malam abubakar gumi sai malaman garin ku su ce a kama wani yana sauraron rediyon kaduna yana jin wa'azi to sai a kama ka akwai mutanen da na sani yau ma suna nan da ransu ko dukan su musa sunan su alhaji musa alhaji sunan musa sunan su a dogon dutse yanzu ma suna nan da rai ɗayan sunan shi alhaji musa dan rabi tela ne yana nan a dogon dutse yanzu yana ɗinkin bai ɗinkin ban sani ba amma da rai shi akwai alhaji musa shi kuma shi yake da rasto da sarauniya mangu tana nan bakin titi duk wanda ya san hanyar yamai a dogon duk wanda rasto da ta bangaren da hagun in kana tafiya yamai daga nan ta bangaren dama in ka dawo daga yamai to wannan rasto din me ita alhaji musa yanzu ma na nan shekara uku ya talabe da saboda yana sauraron tafsirin mara abubakar gumi a lokacin ba wai ayi wa'azi ba sauraron wa'azin ba an hana to a lokacin nan ko yunwa da bala'i da talauci ne jirgin abu take tun da aka fara karatun alkur'ani aka rika buɗe masallatai yan juma'a can da can aka rika sallah a wannan lokacin duk ma'aikacin gwamnati da wuya ga yana sallah duk sabbi a gidan giya suke da dimash nan da magaran din nan gidan giyar da yake da magaran ya kusa kai yau masallatan da magaran an kar ku manta ba wanda ya ba doka ba gwamnati ta sa ta ce an daina shan giya a Nijar wa'azi ne aka yi mutane suka daina shan giya kuma izala ta yi wa'azi lokacin ban izala ana nan ana shan gi shi birani jirɗin ma izala ta kashe shi kamfanin birani jirɗin izala ta yi wa'azi ya daina ciniki da ya daina ciniki ya rame ya tsiyace ya sai da kamfanin kuma 'yan izala suka saya kuma suka yi masallaci a wurin mai kinga in ji zaban ma an yi wannan ko ba a yi shi ba a nan nijar kai ba wani dogon labari ba ne. ashe wa'azi yana da amfani to dole duk inda ake wa'azi sai an samu in mutane suna saban Allah bayan wa'azin lalle za ka rika ganin ba daidai ba idan kuma mutane suka ji wa'azi suka yi aiki da wa'azin kuma za su ga alheri ai ba yadda za a yi ka gama lokacin da aka ilmantar da mutane lokacin da ba ilmantar da mutane ba ka ce ɗaya ne ba ɗaya ba ne to shi yasa suka ce ta ɗayyar nabi ko muna yin shi'unci da ku muna ganin kun ka mana bala'i shi yasa na ji wani tsoho yana cewa tun da aka fara wa'azin izana duniya aka daina zaman lafiya mu yanzu abin da muke so a rediyon bbc ake mu tambaya to kai yanzu me ra'ayinka mu yanzu abin da muke so a dawo da abinmu na gargajiya waɗannan littattafai ma a hana su zawa a bar risala da tafsirin sawi yau sawi ɗan nijar ne in dai kace a kori kowa a bar ɗan nijar to ai nijar ba taɓa rubuta zuri ba sawi ɗin nan ahmadu sawi ɗan ƙasar masar ne sai a koye shi a harabi ba ɗan nijar ba ɗan nijar rubuta harabi a hujja harabi wanda ya rubuta ƙawa'idi ɗan nijar ne a kori ƙawa'idi mai shimawi ɗan nijar ne mai iziya dan Nijar ne mai risala dan Nijar ne mai mudawwana dan Nijar ne mai lawali dan Nijar ne shi imamu malik inda muke malikiya dan Nijar ne shi qur'anin a Nijar ka tabbatar da shi wanda ya zari dan Nijar ne akwai sahabi dan dan Nijar kenan sai a mai da qur'ani mu koma bu ita dariƙa tijaniya tijanin dan Nijar ne dan ƙasan Morocco ne ƙasan mu ɗaya da shi dan kasa dan a aina mali a aina mabi anan aka aishe wa abar tijani hijira annabi tana shekara 1151 a aina badi kasan yankin yankin Algeria ne a da yanzu ya fada kasan Morocco shi Ibrahim Kaula dan Niger ne Senegal tana da iyaka da Niger dan Niger ya san dan Senegal ba nan da turan Faransa ba he a mai da suke nan a fata tijani in ka kadiriya ma he a kore ta a bukatar dan Niger ne dan bagadar ne bagadar da iraki ce mu za ku rena ma wayo in ko an kawo wani abu bako to komi sai an zo to naji ahmadu sawi ba ahmadu sawi ba shi imamu sayudi ma da ya rubuta gyalale ne shekara shi nawa duka da mutuwa yau shekara 500 gare shi da mutuwa kun gane ɗari biyar gare shi da mutuwa domin a ƙarni na goma aka yi a hijira an tana shekara ɗari tara da goma aka yi shi shekaru ɗari biyar da wani kenan ko shi ya rubuta tafsirin ahmadu sawi daga bayan shi bayan sawi ya mutu an daɗe duka duka ahmadu sawi bai shekara ɗari da talatin da mutuwa ba wanda ya sharhin sawi bai shekara ɗari da talatin ba yaro ne ko ba ruban in ana zancen waɗancan manya to wannan tafsirin da muke karanta kun gan shi na mai kyamara hasko shi tafsirin qur'ani da azim na wannan na ibn kasir shekarar shi ɗari bakwai da mutuwa ya hi ya hi jalalain ba ba samu ba jalalain ma hi shi da mutuwa ba da aiwa ba shekarar shi ɗari bakwai yaro ne wanda muke zawa da shi bayan wannan tafsirin imamu jarir dabari ne shekarar shi dubu da dari ɗaya da mutuwa mu an gama kuma karan tafsirin yara ka zo mana tafsirin da bai bi shekara ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ka raka cewa wai wai an zo tafsirin zamani wannan ne tafsirin na zamani da haka ba tafsiran yara ba ne waɗannan magana ce tun ta asali haka je magana take lokacin da ake wannan maganganun ba a masan ba an ahi wai yan gizala zancen ne yake haka ko dai ka bi hujja ko kake Allah ta'ala ya samu dace da haka ne suka ce muna shukunci da ku inna ta dayyar nabi ne suka ce la illam tantaku in ba ku hannu ba daga wa'azin wannan la arjuman la narjumannakum za mu jehe ku za mu sa a kashe ku me suka ce wala masannakum minna azabun alim wala yamassannakum minna azabun alim kuma sai azaba mai radadi ta shahe ku daga gare mu sai kuma mu yi قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا سيما أنت نسكت يا طائركم معكم شؤمتكم ينا تاردكم haka daman manzanni suke in an gaya musu magana su maida an gaya ma annabi musa irin wannan magana ya ce a'a ba wani abu suka ce ɗayyar na bika wa biman ma'aka muna shi'umci da kai da wanda kuke tare suke tare da kai kale ce da'irukum inda Allah shi'umcin ku bala'in da ya zo muku daga Allah ne ba daga gare ni bane haka aka gaya ma annabi hudu alaihi salam aka ce mu kai dai ba wani abu ka zo mana da shi ba illa ka zo mana da shi umci yace a kuna tare da shi kuke kuke tare da shi kenan kowa ma dama an gaya mishi haka suka ce kawai a in zikirtum dan mun muku wa'azi mun ce ka abauta ma kowa da sai Allah sai kawai bala'i yazo yanzu shi bala'in bai san ba abin da zai kashe sai in na zo na ce babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ba mai haramtawa sai Allah ba mai halattawa sai Allah da manzon shi babu wani haƙiƙa da addini za a bi a bi dokar Allah da da manzon shi dan Allah shine mahalincin mu shi ya kowa sanin mu shi zai ya san abin da zai zame mana gyara da maslaha kawai wannan abin sai ka musu ba yanzu da kace a ɗauko demokuraɗiyya a ɗauko wannan capitalism socialism wane ne lism lism lism lism na arnawa na dawa da ba a san ba ko suwaye maƙiyanmu tsinannin da Allah ya tsine masa a Qur'ani ya tsine masa a Taura ya tsine masa a Injila ka ce ra'ayinsu da ɗabi'unsu da kaza da kaza ɗinsu shi bai ka ba bala'i ni har na ce abu Allah da manzo zan ka bala'i ni da na ce a yi gaskiya a yi amana ni na ka bala'i kai da kai boyi kaje aka maka buɗar daji a masallata ta ƙwanni wai wani tsoho ne ake huddawa a ɗarme wai abokin wasan Allah ne da mu da muka gamu da tsohon ka san mu da lokacin muna yara ba mu da wasa muka je muka ce mishi baba mun zo wurin ka wa'azi ni muka ce wa'azi ka musulunta in ka mutu aka wuta zaka ya ce yaran kun san kowa muka ce mun san kowa mutum ne dan adam kuma mara musulunci ya ce ba a gaya mini wannan magana in ne hushi mutuwa ake muka ce a'a baba so muke kai hushin mu mutu mun gaji da duniya da lokacin shekaran mu 18 ba mu da aure yana rumo da ta duniya wurin baura muka je ce ba za mu yi sallah muka ce za mu yace a'a a nan ya yarda kowa ya sallah ba a kiran sallah ba a jami'i muka ce sai mun yi yace to shi in an yi a garin su yi sallah mutuwa ake shi kun ba za a zo baki su zo su mutu a ce shi ya kashe su muka ce a kira jandarmomi aka kira jandarmomi irin masu tsaron hanya muka ce ku zo za ku mu garantu za ku zama shaidu wannan ya ba mu izinin mu yi wa'azi amma ya ce kan mu sallah ta jami'i kan mu kira sallah mu kuma za mu shi kuma ya ce in mun yi za mu mutu to ku sani in muka yi muka mutu ba ruwan shi yandar mai ce to ku yanzu ba za ku yi kuka ce aikin ka za ka yi na yandar ma rubutu kawai ba abin da muka ce ba mu ce ba ka ba mu shawara rubutu shaida dan in an kira aka ce sun kashe mutane ka ce a ani da raina sun suka sa gasa hannun rubuta ni wani dan wani mu wajen 120 ne muka wani mujin 75 ne kowa da rubuta ni ne wani dan wani na gari kaza ka ga karti na ga lamba karti na na yarda idan nayi sallah na mutu ba baura bai kashe ni wala duk muka rubuta a ciki har da su murgayi wani ba murgayi ba da alhaji amur mai shaddada ran shi na yamai da su alarma bandawi da shi da su mala abubakar giro da aka yi wannan rubutun magariba tana hore aka ka kira sallah aka fara aka yi kiran sallah lahiya lau aka yi sallah lahiya lau a nan take wajen mutane sama da ɗari uku suka musulunta aka gina masallaci kan da muka bar gari shi kun bai shekara biyu mutu kuma kawai shi kenan mai cewa abokin Allah ne mai cewa ba a sallah shi bai kaba bala'i sai mu za mu kaba bala'i idan mun kana sallah yanzu mu da muka zo muka ce sata haramun ce shan giya haramun ce mu ne muka zo da bala'i ku tambayi matan da matan yan giya da dama wajen suke ba su kashi yanzu da aka daina shan giya sun daina cin dukai alheri bika da ko sharri to mutumin da da ake kashe kudin shi a gidan giya yanzu ya daina shan giya yayi abin kanshi alheri bika da ko sharri shan giya bata zama sharri mu za mu zama sharri mun baka yanci kai an kida da mularti ka taba ganin mu a kwamsiriya ana tuhuma da wani abu tun da nake ban taɓa ba a taɓa tuhuma ta da wani abu ba in ka tuhume ni kawai cewa za ka yi na yi wa'azi na ce wani kafiri ne ce a'a ba ta ne ba kafiri ka za ka huce iya wa'azi ne wannan ko in ka ce yarhe an yi magana wai ka a taba kowa ya za a ba taba kowa ba yo Allah ma hidi taba fir'aun ya taba ya taba shaidan ba sunan shi ba kama kai ba za mu kama sunan kama ma dole za mu faɗi aiki ba wanda yake kaza kafiri in kuma mutum ya rubuta littafi to za mu za mu faɗi sunan shi ba abin da zai hana mu faɗi sunan ka bace a littafin ka akwai kaza in daidai ne daidai ne in ba daidai bane ba daidai bane wani mutum ya zo zai kare ka yi ƙara to in ga ka yi ƙaran mu kan wannan ne amma ba taɓa ƙaran ba kan bashi ba ta baka karan mu kan kwartanci ba ta baka karan mu kan kaza ba har yanzu Allah ruwa matini akalla mun shekara 30 muna wa'azin nan ya yi haka.
kuma shi kenan a'a ba mu zo ba da da- mu ne za mu zuwa da shari dan mun ci ayi wa'azi bayan da ana kiɗa ana rawa ana sa ana damba ana kaza ana kaza a ƙasar nan ga al'adun gargajiya masu muni M- muka ce a bari a ba Allah shi wannan zai zama muni zai zama tumun ka shari to wallahi wannan bai zama shari shi wannan din shine shari da haka ne suka ce a in zikirtum bal antum qawmun muslimin ku je ku ne mutane mabannata lokaci yayi Allah ta'ala ya samu dace to insha Allah bayan tafsirin gobe da jibi juma'a gobe ta rana da ko to da jibi juma'a ni zan je wani wuri zan je akwai wanda zai zo yi da tafsiri za mu je akwai mutanen da muka dan musu wannan za mu kai musu ziyara mu musu tafsiri ko da da kwana ɗaya ne kana mu sake dawowa da haka nan ila daga banda juma'a Dr. Sani Abdulmajid zai zo nan ya yi tafsiri ba sai da tafsirin za a yi ba yi za a yi eh insha Allah abin da nake roƙo Allah muku albarka Allah ya gafarta mana gaba ɗayan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah shiryar da mu Allah nuna mana gaskiya ba mu kun bin ya nuna mana ƙarya ba mu kun bin Allah zamanin da kasan mu lafiya Allah ya ma kasan mu albarka Allah ya taimaka mana Allah ya rufa mana asiri ya ba mu tsaro da kariya ya hana mu jin tsoro Allah ya ba mu tsaro ya hana mu jin tsoro ya ba mu kariya shi ya ba mu arziki mai yawa mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من خير ما هديت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ربنا بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين